الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamal alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da da hamsin biyu a cikin karatunmu na suratul baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da da hamsin uku, mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya yi bayani a kan cewa manzo sallallahu Alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin jakadodi na Allah wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo shi zuwa ga waɗansu daga cikin bayinsa su ne al'ummar shi ta ƙarshe al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce al'umma ta ƙarshe wanda ba wani annabi bayan jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tilka wancananka ar-rusulu wato wancananka manzannai muftada'un wato tilka wannan muftada ne ar-rusulu sifa ce na muftada din tilkar rusulu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wancananka wanzannai wanda ubangiji tabaraka wata'ala ya ambace su tun daga farkon suran nan wato tun daga annabi Musa alaihi salatu wassalamu har ya zuwa wato wannan jakada ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faddalna ba'dahum wal khabaru wato wannan ar-rusulu imma ya zamanto sifa ne imma ya zamanto adafu bayanin ne adafi ne wanda yake na bayani irin kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz ataina Musa al-kitaba wal furqana sai ya zamanto al-furqan adafi ne na bayani akan al-kitab waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa badallu kulli ne minal kulli ma'ana ar-rusulu manzannan da ambatansu ya gabata tun daga wannan farkon tun daga farkon wannan wannan sura hal ya zuwa nan faddalna ba'dahum to labarin sa shine faddalna ba'dahum mun fifita sashen su ala ba'dun akan sashe bi takhsisihi bi manqibatil laysat li ghairihi ta hanyar keɓantar wani daga cikin manzannai da wata daraja da sifa wanda take ta cika wanda babu wannan daraja ɗin ga waninsa wato mun fifita sashen manzannai akan sashe ba zubi ɗaya ba suke kamar yadda Allah ta'ala ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'dhin haƙiƙa mun fifita sashen annabawa akan sashe wani saman wani minhum man kallama Allah daga cikin manzannai na Ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jiyar da shi zancensa ya mai magana baki da baki ka Musa kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi zance da annabi Musa alaihi salatu wassalamu a wannan guri na dutsen Duri Sina'a kamar yanda yace rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani haka suratu Taha ta yi bayani akan zancen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam haka cikin suratul shu'ara haka cikin suratul qasas haka can kuma cikin suratul ad-dukhan da sauran gurare a cikin alqur'ani sannan kuma wa rafa'a ba'dahum darajatin wa rafa'a ba'dahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka sashe daga cikin manzannai wannan sashe ai muhammadan sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama darajatin da darajoji waɗanda suke masu yawa ala ghairihi a kan waninsa. Allah ta'ala ya ɗaukaka ma'aiki farin jakada sallallahu Alaihi wasallam da darajoji masu yawa a kan waninsa daga cikin annabawa. Ta farko bi umumin da'awa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya da'awa ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama kira na ma'aiki ya gama kowa da kowa daga cikin halittu na Allah. Ya shafi mutane ga baki ɗayansu, ya shafi aljannu, ya shafi mala'ikai, hatta aljamadat, sandararrun abubuwa da'awar ma'aiki Alaihi salatu wassalamu ta shafe su. wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira sannan kuma wa khatimin nubuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam shine cikamakon annabawa da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe manzannai babu wani manzo wanda zai zo shi bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu don haka duk wani daga cikin bayan Allah wanda zai zo shi bayan ma'aiki to zai yi hukunci ne da shari'a ta ma'aiki shari'a ta ma'aiki ta shafe kowace shari'a annabi isa alaihi salatu wassalamu da zai zo shi a ƙarshen duniya to shi ma zai yi hukunci ne da hukuncin da alƙur'ani yake ɗauke da shi da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu take ɗauke da shi wa tafdili ummatihi ala sa'iril umam sannan kuma yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ɗaukaka jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi da fifita al'ummarsa a kan sauran al'ummu ga baki ɗaya. Ba wata al'umma daga cikin al'ummu wanda darajarta da ƙimarta da mutuncinta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kamar yadda wannan al'umma take da daraja da ƙima da mutunci a wajen Allah. Don haka shi yasa ya zamanto. aljanna a cikin al'ummu ga baki ɗaya ba waɗanda za su shige da sai mun shiga sannan za su shiga insha Allahu ta'ala hadithun umar ɗan khattab radiyallahu anhu wanda yana cikin tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce an haramta shiga aljanna ga annabawa ga baki ɗayansu har sai na shige ta sannan kuma an haramta shiga aljanna ga al'ummu ga baki ɗayansu sai bayan al'ummata ta shige ta. Kuntum khaira ummatin, ukhrijatil linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lamma da Allahu da'ina bi ta'atihi bi akramin rusuli kunna akramal umami. Wal mu'jizatil mutakathira sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama da darajoji akan sauran annabawa da mu'ujizozi waɗanda suke masu yawa, mu'ujiza wanda take mai yawa wanda ba za a iyakance ta ba da wani haddi wanda yake sananne. Mu'ujizozi na ma'aiki suna da yawa babbar mu'jizar shi ita ce alƙur'ani wanda gashi nan ma'aiki ya bar duniya kusan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu amma gashi nan alƙur'ani ana nan ana karanta shi ana cin moriyarsa damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin idh ja'at wa lam tadumi wal khasa'is al adidati wato da keɓance keɓance waɗanda suke masu yawan gaske Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci ma'aiki alaihi salatu wassalamu da khususiyat da dama irin abin da ya shafi al-maqamul mahmud wanda Allah ta'ala yi wa ma'aiki alƙawalinsa a sa an yaba a tsaka rabbuka maƙamin mahamuda wannan almaƙamul mahamud shine wanda aka yi wa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawali na fitar da waɗanda suka cancanci shiga wuta fitar da su daga cikin wuta zuwa shigar da su aljanna sannan kuma da abin da ya shafi alwasila wani matsayi ne a aljanna wanda daga cikin bayan Allah ka cokam ga baki ɗayansu ba wanda ya dace da ya samu wannan matsayin sai bawa ɗaya daga cikin bayan Allah wanda ma'aiki ya ce ina sawa ran ya zama toni ne wannan bawa ɗin wannan shi ne addu'ar da ake bayan sallah ta farilla bayan kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati laqa'ima ati muhammadan wasilata والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما yadda yake cikin sahih bukhari hadithin jabir dan abdullahi sannan kuma gashi na abin da ya shafi alhawd wa ataina isa ibn maryam albayinat ubangiji subhanahu wa ta'ala ce mun baiwa annabi isa danna na maryam alaihi salatu wassalam albayyinati mu'jizozi waɗanda suke mabayyana kamar rayar da matattu da warkar da mutumin da aka haife shi ba shi da ido da warkar da mutumin da yake da kwai albaras a jikinsa wa ayyadnahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace mun karfafe shi gawwainahu mun karfafa annabi Isa alaihi salatu wassalam bi ruhil qudus da ran tsarki shine jibrila mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yasiru ma'ahu yana tafiya tare da annabi isa haithu sara duk inda annabi isa ya tafi to yana tare da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walau sha allahu hudan nasi jami'an da ubangiji ta'ala ya so shiryar da mutane ga baki ɗayansu مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الذين من بعدهم waɗanda suke bayan manzannai ai ba'adar rusul waɗanda suke bayan manzannai ai umamuhum al'ummun manzannai maqtatala da bu su yi ta yaƙi da junansu ba da bu su yi kashe-kashe ba min ba'adi ma ja'atuhumul bayyinatu bayan dalilai hujjoji waɗanda suke mabayyana sun zo musu amma faɗansu da kashe-kashensu sun yi shi ne likhtilafihim saboda sassaɓawarsu da suka yi a junansu wa tadlili ba'dihim ba'dan da kuma batar da sashensu da sashi walakin ikhtalafu li mashi'ati zalika sai dai sun yi saɓani ne sun saɓa da juna wancan ya fahimci kaza shine daidai wannan kuma yana ganin abin da soban shi yake kai kuskure ne haka Allah ta'ala ya so ta kasance faminuhum daga cikinsu man amana akwai wanda ya tabbata akan imanin shi ya tabbata ala imanihi ya tabbata akan imaninsa wa minuhum daga cikinsu man kafara akwai wanda ya butulce wa Allah ta'ala kan nasara kamar kiristoci ba'adal masihi bayan ɗokewa annabi isa alaihi salatu wassalamu zuwa sama to sun canza sun dawo daga abin da suke kai na yi wa Allah ta'ala biyayya zuwa ga kangarewa walau sha Allahu maqtatalu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ya ga dama maqtatalu da busu yaƙin junansu ba da busu yaƙi junansu ba ta'kidun wato wannan karfafawa ne walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da yake so min tawfiqi man sha'a na katartar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa khidlani man sha'a da kuma taɓar da wanda ya so daga cikin bayinsa نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة مم.
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, an fi ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka baku, ai zakatahu, ku fitar da zakkar abin da muka hore muku na dukiya, abin da muka baku na dukiya ku fitar da zakkar shi. To wannan ciyarwa a nan, wato ta shafi ciyarwa wanda take ta wajibi. da ciyarwa wanda take ta mustahabbi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai irin su jamaluddin al-qasimi cikin littafin mahasinu ta'awil da waɗansu daga cikin malamai wato ciyarwa ɗin ta wajibi shine ku fitar da zakka wanda take ta wajibi a kanku sannan kuma ku bayar da sadaka wanda take ta sawa kai ta nafila min qabli an ya atiya yawm tun kafin wani yini ya zo shi wanda wannan yinin labai a fihi babu hada-hada ta cinikayya a cikin shi ba za ka danka wani abu ba a baka wani abu shine lafida a fihi wanda babu fansa a cikin wannan yini din yinin da babu fansa a ciki ba za ka danka kuɗi ba ka kwaci kanka daga azabar Allah ba za ka damka kuɗi ba a yafe maka tambayoyin da za a yi maka babu cin hanci a wannan rana wala hullata sannan kuma ba wata abokantaka wanda take yin amfani face dai abokantakar da aka gina ta a wannan gida saboda Allah aka gina ta saboda kiyayewa dokoki na Allah wala shafa'ata sannan kuma yinin da ceto baya yin amfani bi ghairi idnihi ba tare da izinin Allah ba wa huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin alkiyama wato wannan yini shine yini na ranar tashin alkiyama wa fi qira'atin a cikin wata qira'a ita ce qira'ar jumhur bi raf'i thalatha da yi wa waɗannan jumloli guda uku rufa yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun wanda wannan ita ce qira'ar wato jumhur Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wato shi yana karanta yawmul la bay'a fihi wala khullata wala shafa'ata walkafiruna humuz zalimun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walkafiruna billahi wato waɗanda suka butulce wa Allah waɗanda suka kafirce wa Allah aw bima farada alaihim ko kuma waɗanda suka kafirce suka butulce suka hana abin da Allah ta'ala ya fardanta a kansu su bayar na dukiyarsu zakka ta wajibi suka hana ta shine yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ayan nan tana magana akan zakka ta wajibi shi yasa Allah ce wal kafiruna yayi nuni akan cewa ƙarshen ayar yana fassara farkonta haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wato kafirai waɗanda suka butulce wa Allah ta hanyar hana abin da Allah ya fardanta a cikin dukiyarsu su fitar su baiwa talakawa humu zalimuna sune ainihin azzalimai li wad'ihim amrallahi saboda sun aje umarni na Allah fi ghairi mahallihi ba a gurinsa ba na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم Na'am. Allahu sarki Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la ilaha babu abun bautawa bisa ga cancanta ai la ma'abu da bi haƙƙin, ba wani abun bautawa da gaskiya fil wujudi a cikin samammu, illa huwa sai shi Ubangiji ta'ala. Alhayyu Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake rayayyen sarki, adda'imul baqa'u wanda wanzuwar shi madawwamiya ce ba wani lokaci da za a yi a ce Allah subhanahu wa ta'ala babu shi, rayuwarsa rayuwa ce wanda take madawwamiya. Alƙayyum sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne sarkin da ya tokare sammai da ƙasai ba tare da ginshiki ba. almubalighu fil qiyami bi tadbiri khalqihi wato wanda ya kai kokuwa wanda ya kai makura cikin tsayuwa ga tsara lamarin halittunsa ga baki da shine alqayyum na'am لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, La ta'khudhuhu sinatun, Ubangiji ta'ala gyangyaɗi ba ta kama Allah, nu'asun gyangyaɗi ba ya kama Ubangiji ta'ala, wala naumun ballantana barci, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya yin gyangyaɗi ballantana halaye barci, don haka duk abin da zai wakana daga bayansa Allah ta'ala ya san da shi. sannan kuma yana ganin abubuwan da suke gudana ciki da bai ba abin da bai sani ba ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa la takhfa alayhi khafiyatun wata mai buya ba ta buya ga ubangiji ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma fis samawati dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da dukkan abin da yake cikin ƙasai na halittu lahu duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne, milkan mallakar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wa khalqan sannan kuma halitta ce ta Ubangiji, mulkan mallakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne wa khalqan sannan kuma halitta ce ta Ubangiji, Ubangiji shi ne ya samar da su wa abidan sannan kuma bayi ne na Allah ga baki ɗayansu, kamar yadda Allah ta'ala ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atin rahmani abdan wato ba wani ɗaya daga cikin sammai da ƙasai waɗanda suke rayuwa a cikin waɗannan guda biyun face sai ya je wa ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama ubangiji mai rahama abdan halin kasancewar shi yana bawa man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ba wani ɗaya ai la ahada ba wani ɗaya wanda ya shafau indahu wanda zai yi ceto a wajen Ubangiji, illa bi iznihi lahu face sai da izinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala lahu ga wannan bawan nashi fiha a cikin yin ceto ɗin. Wato ba wani ɗaya daga cikin bayin Allah, wanda zai ceci wani daga cikin bayin Allah, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa shi wannan bawan nashi damar ya yi ceto. kuma ya ceci wannan wanda yake so ya ceta ɗin. Amma idan ya zamanto ka cancanci yin ceto, kana ɗaya daga cikin bayan Allah mumine na gari mutanen kirki, to ba za ka ceci wanda kai kake so ba ne, za ka ceci wanda Allah ta'ala ya baka damar ka cece su ne, kamar yadda wato ayoyi suka tabbatar a cikin Alƙur'ani. Wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ya'lamu ma bayna aydihim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ma bayna aydihim abin da yake gaban halutu ai ma bayna aydil khalq abin da yake gaban halutu wa ma khalfahum min amri duniya na lamarin duniya wa ma khalfahum sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake bayan talikai abin da za su haɗu da shi bayan sun mutu min amril akhirati na lamarin lahira to amma waɗansu daga cikin malamai suna fassara ya alamu ma baina aidihim ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake gaban talikai min amril akhirah na lamarin lahira saboda ita ce ake dosa kullum lahira ce mutum yake dosa wa ma khalfahum sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake bayan su min amri duniya na lamarin duniya saboda kullum duniya ba ta bayani ake yi mai hankali yake ganewa haka amma wawa kidahumi wanda ya sa rayuwar duniya da son duniya a cikin zuciyar shi gani yake kullum a gaban shi take to ita kuma lahira ita ce a gaban shi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi ubangiji subhanahu wata'ala yace bayi wala yuhiduna ba sa kewayewa bi shay'in da wani abu min ilmihi daga sannai na ubangiji ai la ya'lamuna shay'an min ma'lumatihi wato bayi na Allah ba sa sanin komai daga cikin sannai na ubangiji tabaraka wata'ala illa bima sha'a an yu'allimahum bihi face dai abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya sanar da su shi minha wato daga cikin sanne na Ubangiji ɗin. Bi ikhbarin rusuli ta hanyar baiwa manzannin shi labarin abubuwan da yake bukata abubuwan da suke wato sanne ne na Allah su kuma manzannan su sanar da bayan shi. An gane ku? Wasi a kursiyu samawati wal ard. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kursiyuhu, kujerar Ubangiji ta sarauta, yalwata wasu a samawati wal'ard ta yalwaci sammai da ƙasai, girmanta ya yalwaci girman sammai da ƙasai. Ila, aka ce kursiyu ana ana nufin ilmuhu, ma'ana a haɗa ilmuhu bihima, wato sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye bihima da sammai da ƙasai. Wato wani lokacin ana itlaqin al-kursiyu ana nufin al-ilmu ma'ana wasa ilmuhu as-samawati wal arda sani na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yalwaci sammai da kasai ba wani guri a sama wanda zaka ce Allah ta'ala bai san da shi ba bai san bayin da suke wannan gurin ba bai san abin da suke aikatawa ba ba wani guri a ƙasa a cikin kasai baki ɗayansu wanda zaka ce Allah ta'ala sanin shi bai san wannan gurin ba bai san waɗanda suke cikin wannan gurin ba bai san abin da suke aikatawa ba mun gane da kyau wakila aka ce alkursiyu nafsuhu abinda ake nufi da alkursiyu a nan ana nufin gado na sarauta na Allah da kanshi shi ɗin ake nufi mustamilun alaihima wato ya kunshi guda biyun duka ya kunshi sammai ɗin da ƙasai dukkaninsu baki ɗaya sammai da ƙasai za a iya ɗora su baki ɗaya akan gado na sarautar Allah li'azamatihi saboda girman al-kursiyu li hadithi masamawatu sab'u fil kursiyi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin saboda hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yace masamawatu sab'u sammai guda bakwai tun daga sama ta farko har ya zuwa sama ta bakwai gabaki ɗayansu ba su kasance komai ba fil kursiyi idan aka dangana su da gado na sarauta na Allah illa ka da rahima sab'atin face dai tamkar dirhamai ne guda bakwai tamkar dirhamomi ne guda bakwai wanda ulqiyat fi tursin aka jefa su cikin garkuwa ta yaƙi dirhami guda bakwai ne aka saka su cikin garkuwa ta yaƙi wato sammai da kasai ga baki ɗayansu idan aka haɗa su aka yamutsa su aka zuba su cikin wato gwadau na sarauta na Allah tabaraka wa ta'ala mun gane da kyau wala ya uduhu hifzuhuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce hifzuhuma kiyayewa sammai da kasai da abin da yake cikin sammai da kasai din na halittu wala ya uduhu baya nauyaya ga ubangiji ba abu bane mai nauyi ga Allah ya kiyaye ya tokare sammai bakwai ya tokare sammai sammai guda bakwai wa huwa aliyu ubangiji tabaraka wa ta'ala shine madaukakin sarki fauka khalqihi bulbushin halittarsa al'azimu bil qahari da rinjaye sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi madaukakin sarki ne game da abin da ya shafi saman halittarsa bizati wato saboda yana kan al'arshi al'azimu ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai girma akan dukkan wani mai girma al-kabir wato ubangiji ta'ala shine sarki wanda ya siffanta da siffa wanda take ta girma wanda yake cikakke wanda babu tawaya a cikinsa na'am لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce la ikraha fid dini wato babu tilastawa kan shiga cikin addini na musulunci ai la ikraha ala dukhuli fi dini babu tilastawa akan shiga cikin addini na musulunci qad tabayyana rushdu min al-ghayy haqiqa shiriya ta riga ta bayyana min al-ghayy daga bata ai zahara bil ayati al-bayyinati wato ya bayyana da ayoyi waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara tamkar rana lokacin azuhur dalilai waɗanda suke yankaku sun bayyana cewa annal imana rushudun haƙiƙa imani shirya ne wal kufra ghayyun haƙiƙa bata kafirci bata ne nazalat wannan ayar ta sauko ne fi man kana lahu min al-ansari auladun fi man kana lahu auladun cikin mutumin da ya zamanto yana da kwai ‘ya'ya min al'ansari daga cikin mutanen Madina, a cikin mutanen Madina daga cikinsu akwai wani wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya arzuta shi da ‘ya'ya shi ne Abul Hussein, yana da kwai ɗiya biyu maza, wanda kafin a turo da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama jakada na Allah sai suka shiga Kiristanci. To, lokacin da ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ya iso Madina, waɗannan 'ya'yan nashi guda biyu suna nan a matsayin kiristoci sai ya nemi da su shiga cikin musulunci sai ya so ya tilasta su akan dole su shiga musulunci a rada an yi kuriha hum alal islami sai ya nufin ya tilasta su akan su shiga musulunci sai aka je a gaya wa ma'aiki to ga wani hwa daga cikin dattijawa na madina yana da kwai 'ya'ya guda biyu maza wanda kiristoci ne amma yanzu ya ce dole dole sai sun shiga musulunci sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar mun gane da kyau faman yakfur bi tagut ubangiji tabaraka wa ta'ala ce dukkan wanda ya kafirce wa tagut ay shaytan dukkan wanda ya kangare wa shaytani yaki daka ta shaytan awil asnami ko kuma ya kangare wa gunki ya zamanto ya daina bautar gunki ya bujire wa gunki ba shi da alaka da gunki wa huwa to at-taghut yutlaqu ala al-fard ana saka shi akan mufradi wal jam'i da kuma jam'i za a ce taghutu ana nufin gunki guda daya za a ce taghutu ana nufin gumaka da yawa wa yu'min billahi ya ba da gaskiya da Allah faqadistam saka haqiqa yayi ruko bil urwati al-wuthqa da igiya wanda take amintacciya bil aqdil muhkam da kulli wanda yake abin kyautatawa wanda lamfi sama laha babu tsinkewa ga wannan igiya ɗin har abada wallahu sami'un alim ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne lima yuqalu ga dukkan abin da bayan shi suke faɗa mai kyau ko kishiyarsa alimun sannan kuma ubangiji ta'ala cikakken masani ne bima yufa'alu dangane da abin da ake aikatawa mai kyau ko maras kyau الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بارك الله فيكم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu waliyul lazina amanu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne majibincin lamarin bayan shi waɗanda suka yi imani. Allahu nasirul ladina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake taimakawa bayan shi waɗanda suka yi imani shine yake shigewa kafadar su ya dafa musu cikin al'amuran su ya zamanto kullum suna tafiya a cikin haske yukhrijuhum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fitar da bayan shi waɗanda suke muminai minadh zulumati daga duhwai na kafirci da duhwai na shirka da duhwai na sabo da duhwai na kirkirowa abubuwa ilan nuri zuwa ga hasken imani saboda imani haske ne ga baki ɗayan shi to Allah tabaraka wa ta'ala yana fitar da waɗanda suke bayan shi ne na gari ya jibinci lamarinsu ya fitar da su daga cikin duhuwai na kafirci zuwa ga haske na imani wallazina kafaru ubangiji tabaraka wa ta'ala ce waɗanda suka butulce kwa waɗanda suka kafirce awliya'uhum taghut wato majibinta lamurransu su ne ɗagutu su ne gumaka da shaidannu da bayin Allah waɗanda suke kangararru yukhrijunahum su waɗannan kangararru da gumaka da shaidannu suna fitar da bayin Allah waɗanda suke kafirai minan nuri daga haske na imani su jefa su ila zulumati zuwa ga duhai na kafirci duhun da ya zamanto sashenta yana sashi zulumatun ba'duha fawqa ba'd zikirul ikhraji wato ambatan fitarwa da aka yi anan na cewa wallazina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum suna fitar da su imma fi muqabalati qawlihi yukhrijuhum min adh-dhulumati imma dai idan aka hada shi ne da fadar Allah ta'ala da yace Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sai kuma Allah ta'ala ce والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت معناه الطاغوت ولي الذين كفروا يخرجونهم من من النور إلى الظلمات من gane da kyau aw fi kulli man amana bin nabi ko kuma wato wannan hukuncin ya shafi dukkan mutumin da ya bada gaskiya da jakadan Allah annabin ƙarshen zamani qabla bi'ithatihi kafin a turo da annabin minal yahudi daga cikin yahudawa wato daga cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabin ƙarshen zamani saboda abin da suka karanta a cikin littafinsu annabin ƙarshen zamani zai fito ne a zai zauna a ƙasa wanda take mai dabinai da yawa to sai suka zaci cewa haibar ce haibar a wannan lokacin kuma ƙasa ce wanda take ta yahudawa cike take da yahudawa sai suka yi tunanin annabin ƙarshen zamani zai fito ne daga cikinsu ɗan dangi ne sai suka ce sun imani da shi to bayan ya bayyana cewa gashi annabin ƙarshen zamani ya fito amma ba a cikin yahuda ya fito ba a cikin larabawa ya fito sun makafara bihi sai ya zamanto waɗansu daga ciki sun butulce sun kafirce da ma'aiki alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto gumaka su ne ababen bauta wasu ba Allah ba su ne ashabun nari ma'abuta wuta hum su khaliduna fiha masu dawama zama ne fiha a cikin wuta ba za su fita ba har abada abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana wa bihadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك